أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durum a wani markaz ahlus sunna jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau na juma'a 18 ga wata na Rabiul Awwal hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha hudu ga watan goma dubu biyu da ishirin da biyu a darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul ƙasas mun tsaya aya ta hamsin da shidda ina yau za mu tashi aya ta hamsin da bakwai kayan yan uwa game da matsala ta rasuwa ta tsohona ina neman uzuri ga yan uwa wanda suka rika waya ban doka ba ko suka yi wasu ban bude ba ganin lokaci ne wanda wayar ta min yawa inda kwarai na samu matsala ta shorara kamar mu kan masa komi ba na haka kenan a yi hakuri game da yin ɗaukar waya a wani lokaci kuma masu aiko sako na whatsapp wanda ban bude ba gaba ɗaya dai ina fatan allah subhanahu wa ta'ala shi ya ji kan shi ya gafarta mishi kuma allah saka da alkhairi game da yan uwa gudunmuwa su kautarin sallah da addu'a gare shi Allah shi karshe za su ta mutu masu amfika imani lokacin da ya game da yan uwa wanda sun muni irin ta abokina abokar yau ta cewa a ce mutum ya mutu wannan gami na nawa har ma wasu daga wasu kasashe suka kira na cewa sun ga an yada cewa Allah min cikawa da to ni dai a yanzu saurari a gaba da lokaci kowa ka hana yake da ce a yanzu tsohon da Allah ma cikawa iyawa yanzu ko a cima Allah ma Allah sai dai zuba mutu ba wasu kace har ma su ma sun yada ta'aziyya ga yan uwa sun ce wa ya aika ta'aziyya ga yan uwa wani Allah mun cika ba wannan yawo ne na maganar ba su ba Allah ta mun imani ko Allah yan uwa game da masala ta tambayoyi sun yawa duk mai ji na ji ai wannan watan tun da ya kama bai yi magana ba ko ya kan wuri kun bari zai yi wani magana amma shubha ta gito kuma abin mamaki ga wasu ɗan uwa masu rauni kan masala akida a suna da jama'a hankalinsu ya tashi suna neman ma'ana da raba kawa ba san yadda suka sa gaba ɗan wanda farko ina kiran wanda suke maulidin da wanda ba sa maulidin kullum musulmi duka musulmi muke mas'ala ce ta yadda ake sa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan musulmi ne da hukumar sallah haka kuma Allah subhanahu wataala ya mana kira cikin ma'ida a matsayin mu na masu imani ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
يقول آية الله سبحانه وتعالى إيا مغنى تلو إيمان يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء يا قوم إيماني tsaya tsayin daka masu tsaye da shaida don Allah akan adalci sai ce wala jalimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'jilu kada adawa da wani ta sa da kime adalci kin ka ga wani yace idilu idilu Allah ce ku adalci huwa aqrabu lit taqwa shine mai kusa da bin dokokin alƙawarin tsoron Allah ce inna Allah khabirun bima ta'malu wa taqullah ya sake maimaita wa taqullah ku ji tsoron Allah kira Allah ku ji tsoron Allah domin ce ina da haifirin bi ma ta'amalu Allah masani game da abin da kowa ke aikata yawan masalar magana ta maulidi cewa diyan da yake ba na maulidi bai ruwa in ce masu maulidi ba su kama na Allah ne bai yi magana in ce ba su kama na Allah ina ga ba haka ya kamata ba a so manzan a sarasa masala ce ba haka ya kamata a fitowa abu da haka ba wani dan maulidi da zai ce ahlus sunna bai samu sadaka ko ya wani ƙarya ce sharri ne da neman ba ta suna farko yan uwa mu yanda muke ganin al'amarin yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam manzuri na duniya gaba daya tun warko kuma har ƙarshe kuma shugaba ne na annabawa gaba daya tun daga duniya har lahira hatta a hilin kiyama shi ke da babban matsayi a hilin kiyama wanda abu zai tsami zai baci a cinkari annabi nuhu adam ya ce a'a abin ya yi karhina nuhu ya ce abin ya yi karhina ibrahim ya ce abin ya yi karhina musa ya ce abin ya yi ƙari na isa ya ce abin ya yi ƙari na shi kaɗai zai ce ana laha ana laha gaba da yi ne kiyama za shi tsaya da allah su ba'ana wata lalin amma kowace wannan matsayi ba da shi sai shi haka ta yi kiyama a shiga aljanna ya ce ni ne farkon fa'aki babar janna a tafsir ya ce zan zo mu kowar aljanna in nemi abu ne a ce manci muhammad ya ce bin akwamir allah ta da alkabla zai ce ni ne muhammad mai gadin zai ce an mun umarni karin mutu ma kowa ka shi zai ware shiga gidan aljanna tukun mu baya allah sa ya ce ta gidan aljanna kanta ya ce akwai ta daraja ƙololuwan daraja matsayi ya ce shi ne mai ta kiran ba a wadda kuma za a zama shi ne gaba da kowa kuma san shi wajibi ne ba sunar musta tun wajibi na sanar sanar sanar amma mas'alar ba ta wani ba ce ɗan wa mu a ƙi da ƙarar suna da jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce mu mance balle mai bikin tana shi abinda ake mancewa ko ake tsammanin mancewa ake aibikin tunawa mutuna ta ce tunawa zikira tunawa kamun ciki na mu a gidan annan sallallahu alaihi wasallam so muke duk yin tawar idan cin shan zaman mu tashin mu kwancin mu hutan mu shigan mu komai mu mu yaya yake kuma za ku san da haka duk mai adalci ya fi ba har duk inda suke daga ana karantar da bukhari muslim abu dawud tirmizi musafir majah sauran sun sunna duk rayuwar mu haka take duk inda muke a sunna a ga nan ya yake rayuwa ita ce dare da rana gida da waje haka mu shi ne sama na da karma rayuwa yanda yi a yi koyi da shi ba a shekara ba ba a wata ba a yi biki in mun ga wani bikin duk duniya ba wanda ya kai ga daga abubakar sanar Allah ba wanda ka abubakar sama na Allah ko kai ka Fatima ko ka Aisha ko Abu ko Umar ko Usman ko Ali ba wanda ya kai da su kuma wallahi wallahi wallahi duk wanda jin ku wani nan su al-murdi wallahi kariya yake wallahi kariya yake kuma ga mutum da suka yi sai hira kun na kan wakil masala ce wanda mu ga yanda muke ganin abu da su suke gani ba mu ta aure ne ba kuma kan tuko da musamman na Allah amma san manzon Allah ga yadda mu ke da kuma da taimaki na tabbatar da mu akan haka su ma da aka kawo suke tsayawo saudiya wani mai harami imamu harami ya hudu ba a kan wadda mutane ba su da hankali Allah na ɗaya yan uwa idan ana magana addini bai da alaƙa ce gwamnatin saudiya ko malaman saudiya ko addini ƙur'ani ne da sunna Allah ya ce annabi ya ce kowa yana ya kuskure kuma dai magana makonin farfaganda ce na ji hudu ba na nema da aji ta sai yau da ci daga baya ta hada mu madina wallahi in kan diba ka shi wadda kan kaka ake ɗan jarida mai ra'ayin ne na maulidi ɗauko abin ya yi bayanin shi yadda shi yake so yake samu da shubha a madina ma an yi malamin abin da ya mawafaka ya yi magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya dace da wannan lokaci kuma abin da ya ba inda ya kama ganin halittar maulidi ko shi halittar shi ko halitta a yi ko a yi kaza babu inda ya kama ganin mutum shi kudu shi kudu shi kudu ta je madina wani ake yadawa a hannun sadarwa kamar cewa wasu wasu kudin ya yi magana san wani ahalin suna ke yankarin magana ga kasar ba mai yankarin shi kudin da ya yi muwafaka ya yi magana a daidai lokacin amma ba inda suka kawo halitti a yi maulidi ko halitta ba inda ya kama ganin maulidi kadara duk malaman saudiya gaba daya makka madina ina ne kuba duka suka ce maulidi ya halitta ba da a yi shi yasa da bai ba yanzu addini ake a wani shi ta ba da rukunin yan bida ba su da makama sai ka makami shi ne kuna sai ya magana a aikata a maka madina da duk a yi ba a nuna shekarar dubu da kusurai ne yanzu da abin zama addini Allah ya shirye da mu ya sa mana san manzon sallallahu alaihi mu bi shi bi na hakika yadda ya sunnanta Allah raya Allah raya mu akan haka mu mutu akan haka Allah ya taimake mu ya isa sai ɗan uwa amin akwai mai maganar cewa ya yi bulaguro ɗan uwan shi ya rasu da ya zo cin da zai je makwantai za shi ne ya mai sallah ko addu'a addu'a kawai za ka je ka mishi a matsayin ziyara din da kake addu'a za ta kai mishi ƙarƙashin wannan wani ke ce mun ai wani iya cewa ko malami ne iya cewa ai bayan ta'aziyya an binne zuwa wayin ta'aziyya wani abu ne ba dan Allah ba wani shirme ne ba malami bane ba bai malami ne magana dan uwa maganar jana'iza daban maganar ta'aziyya daban ba su da alaƙa da juna zuwa ladan samun ladan sallar gawa na kamar ladan dutsen wuri ko mata sallar haka rakiya ta haka amma maganar ta'aziyya har ba mutum haƙuri ne kan abin da ya same shi na mu'amala ta kwantar da hankalin mutum ko da zaman kai ke zuwa jana'iza daban kun bai hana zuwa kawo mutum ta'aziyya da dama ba tare ba suke sai wani ke cewa wani malami cikin kuma malaman sunna ya ba shi wani lakani ɗanta ne mace ce ɗanta ne ke kan gari to malamin ya ce za a karanta wata aya ce aya ce da ta kai dai wata aya ce za a karanta wata aya arba'in da ɗaya tsawon kwana bakwai ba a haushi wai maganin kan gare wannan yawo ta biyu kuma ɗaya an ce shi iya barci in iya barci ko a mai ina zan nawo bakwai bakwai tsakanin kirjin shi da ina ne tsakanin bawon shi in wannan magana kuma shi bai magana mu a sunna ba malama da ya ce ba mana malamin na imani ba ce annabi ya ce ba shi ne ya tsara ko wani ya tsara ya gaya mu ya koyi shi na san aya ta mutum da baka da
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا وأن الله سبحانه وتعالى أيضا لابار ولا هذه نكا مكا مي زمش لكي نوع تنزامن لم كان مكا سنة شوى يا محمد إن نتبع الهدى معك إن مكا بولنا شريا دكزو دكتا نتخطف من أرضنا زعزو أمنا ليه a raba mu garinmu a yaƙe mu a kwashe mu a ci maganima kenan sun kawo uzurin kasu bi shi ne duniya da musu ta su kasa zama a garinsu wannan uzuri na banza shi ne alaka cewa awon da mulkin lahum haraman amina da juba da zamara da kulle shi rizqan min ladunna wani magana da suke cewa suka bi ka suna tsoro a musu ɗaya ɗaya a ci a yaƙi a gama da su aular makin don harar alina ba mun tabbatar masa ba da wannan ɗaki na harami wuri ne mai aminci ga aminci na zama lahiya kuma yutu ba ya zai zamara kudin shirin rukun da duna kuma da ko'ina shashannan duniya ana kawo masa abinci iri-iri arzuta wata musamman daga wajen mu Allah ce Allah mu wannan baiwa ta zaman lahiya da abinci iri-iri ba kunun ba to idan nan idan Allah ya muku wannan baiwa kuna cikin halin shirka da Allah kuma Allah ba kuma zai kuke wannan baiwa a halin ban manzo na Allah a kira shi ne ba gaskiya ba ne ba yanzu ne kamata a ƙara ku kiran ba uzuri ba ne ba wannan abu ne a hili wanda ya san marka ko a wancan zamani wanda ko barawo ko ɗan wani da da makarantar ce kowa ya san al'umman marka ba da kai mata hari ko a daga alamar marka za ka a kama dan baka alama ta hari ne ko barawo bai taɓa ta kuma wani maganar arzuta ta da abinci har yau na tarihi saudiya ne yau kaje saudiya babu wani abinci na marmari wanda yake da kaka ko bazara a kowane lokaci ba abin da ba ma zarar maka har yau in ba nan ce tufa ne gwaiba ce kujiya ce wake ne ɗimini ya ce da abin da kasar nan da kaka da muna garin a can a damara ce kamar damara ne nun allah ba ta baiwa daga ko'ina a duniya ina ana kaka can ana bazara can ana damana can ana ɗari ke duk wani abin tsoro ke da duniya a kowane lokaci allah ba su damar kawo shi garin maka babu dozan a maka je nema a kaza a yanzu ba zamanin ce bane ba wani ba maka bane makomi akwai kullum zamani wannan baiwa ce ta Allah yana wasu wannan al'umma wannan rahama to kenan da suke kawo wannan hamdani ba hamdani ba ne ba cewa ku ce kuna gudun in kuka yi imani za a bakar kasar ku a yaƙe ku to ga shi dai kuna cikin halin kawo ce wannan baiwa Allah ya rata a garin maka na sa ku cikin aminci da zo mu dukkan iya hitace daban-daban baiwa daga wajen Allah ya ce zuka min da duna arziki ne na musamman daga wajen mu walakin a kasar mu na yaro mamaye mutane su san mata haka wannan gaske magana Allah shi ne da mu ci gaba
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكم أهلكنا من قرية بطرت بطرت معيشتها نوعة ديوة كما نوع معنا da yawa Allah ce maka halakar da garuruwa me yake daga halakarwa bal ila da ma'ishataha wannan garuruwa sun kan gare mu ni'ima ta Allah jin daɗi da Allah musu na jin daɗin jiki da ni'ima ta arziki wannan abin da suka kan gare mu Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan mutane fatilka masakinu lam tusukan min ba'din illa qalila ga gidajen suna nan ka ji yau ma ka gani ga gidajen nan Allah ya gama da su ya halakar da su mafi yawa garuruwan ba kowa ma a ciki ya shakka gaggari ne cikakke ko me da ya magana kamar da magana ba kowa a ciki garuruwa kaɗan ne suke samu wasu mazauna a cikin garin amma garuruwa ne masu jin da da komai na nema kamar garuruwa ma har yanzu ma ci garu nan da yan kwanaki wani ce gwada na gani yana sadarwa wani gari irin wannan garin da yake a tarihi an san akwai al'umma kaza amma babu garuruwan kuma san da su ga sa rubuta akwai su amma ina garin yake aka samu garin gaba daya ya zama kamar a ƙasar ƙasa ana yawo da mota da komi suna cikin ƙasa kuma garin iya na har yau yadda ke gina shi da komi bai rushe ba aka bincika aka samu wala ana gwado wasu kasusuwa na gawar ba ta cire ba gawar ta ta gaba ɗaya gangan cikin wallahi ɗan adam namu na yanzu a kusan kan ya kuma ɗan ƙarami kusan kan gawar wallahi gawar ta tana nan ba wata wai gawar ce kurin jikin da komai gina kirtiyo wannan kan ƙatan kan kan kurin wannan wani kirji ko an ga gawar da wani ko bai tana wace mu kawo kanta da metar metarori ne kawo kanta kwabarin ƙashin kwabarin al'umma ta an yi ta sun ji daji kamar su shi ke na an ƙare ba mai ƙaririnsu da jin da ya kaske alfahari ma Allah kama da su kenan kada jin daɗi da ni'ima sa kun gare wani ni'imar Allah jin tsoron kamun Allah subhanahu wa ta'ala shine magana ga su dai al'ummi da dayawa Allah ce sun ni'ima da Allah ba su mai ko su ba Allah sai da ni'ima ta kaza kan gare mu ni'imar Allah ce fatilka masakinhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila ga gidajen nan ba mazamana garin sai ɗan kaɗan yau in ka je saudiya za ta tabuka hanya ce ta musamman kana iya zuwa a yau garin san gudawa iya nan gari ne cikakke da komi da rinjin salu ga rinjin ga komi na garin da tabo take shan ruwa da komi iya nan kamar kan nan za a samu ka ma ya zama tukurin gidan kallo kallo to haka suke dewa yin wannan kenan a hakika ne inda Allah yake kamun al'ummomi wanzu kan gare mu ni'imar Allah na yanwa akwai jan hankali game da godiya da ni'imar Allah kaka karka butulce yana maka jin daɗi na tsawon rayuwa da dukiya da komi wannan kai sai ka kankare mu Allah kamata ya taimaka maka wajen bin dokokin Allah ya ce wa kunna na hannuwa da sin Allah ce mun gama da su kuma garin nasu mu ne magada da sun mutu sun bar mu Allah haka Allah ke da bari ci gaba وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا hikima ta Allah ko rahama ta Allah ga bayi ya ce ubangijinka Allah kiran sunar Allah ta cikin bayi bai kasance ba yana hallakar da garuruwa da hallakar bai hallakar su haka kurin ba sun su ga azaba ta za kurin an gama da kusi zaban Allah a hatta ba ta fi ummi ya rasula sai ya aiko wannan al'umma jiwon tushen irin wannan al'umma sai Allah ya kota da annaba a tsakar wannan al'umma don isa musu sako na Allah duk da suna lahi masu taka dokar Allah ne amma wannan bai sa Allah ya musu azaba haka kurin kwarar babu labarin kurin adalcin Allah hatta ba ta fi ummi ya rasula sai ya aiko da manzo cikin asalin wannan al'umma ku yi ku yi ana ja a'a ba haka bane ba manzo Allah bane ba a bike shi ba a nemi kashe shi ma can kuma Allah ba ruwan Allah tsagerancin shi ta tsagerancin Allah ya musu lokaci haka Allah zai duk annabawa wasu ba su ba ma annabawa Allah bane ba in sai ka suna mai wulakanci sanci mutunci shi kun ba komi kun wani yake ne wani yake yi kun tsakar rana kuma azaban ta zo an kare sai ga kurin azaba gadangadan ta zo duk wani al'umma haka Allah ya gama da su kanku yaudar kanku da talalar Allah Allah ya kyale ku ya taɓa kuma ta shi tunda Allah ya kyale ba komi ba halakar da mu ba shi kenan a'a wannan talala ce ta Allah Allah yana talala amma bai bai ba ka fada ya sa abin da ka sai lokaci ne ma ko kuma lokacin shi yace sai ya aiko da annabi cikin wannan al'umma yatulu alaihim ayatina iya karanta musu ayoyinmu ga abin da Allah ke so ga abin da bai so iya kashi iya galgadi tukun idan su wuta kun daga baya za mu tsira wa ma kunna mulikil qura illa wa alu azalimun Allah ce ba ma halakar da garuruwa da muka halakar duk garin da Allah halakar su ne suka cuta kansu da kansu su ne azaliman kansu mutumin da an zo mai da aya an zo mai da mu'jiza ma al'umma mai domin annabawa sukan zo da abun mu'jiza wanda yake tabbatarwa cewa su manzanni ne daga Allah ya wuce dabo dabo ko ta dabara da alama da komi amma su ki bayan ki ne da bujirewa ta kuma Allah ke saukar da azabin da dukkan garuruwa kinan kuma kaba ku tsira ta gaba
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون نعم هو أنا الله سبحانه وتعالى bayan an bata mana taurin kan wa'annan al'ummomi sai ce domin doya dan adam iyakan garewa dalilin rayuwa da yake ciki ta garin sai ga lahiya nan komi lahiya gari lahiya jiki lahiya gari ma ga komi sai suka yi inda har ba haka ba inda ba abin da muke ba daidai bane ba me yasa Allah zai ba mu kan haka kusan ba ruwan Allah da wani abin da duniya shi ne Allah cewa yake cewa ma utitu min shay' famata wadda hayatin duniya wajen duk irin abin da za a ba ku ko mai yadda zai baka ɗan jin daɗi mai gajiri bakin shi rayuwar duniya kuma ƙawace ta duniya ma'in da kuma yanfan wa ma'in da labar Allah ce duk abin da yake naku ne zai ƙarewa ƙarewa yake abin da yake wajen Allah ne bai kare ba wani ya ce bal tukusiru na hayata duniya wal akhiratu khairun wa abqa mutane kun ka gigita zaɓar rayuwa ta duniya ta ruɗe ku jin daɗi kuna gigita duniya akan lahira alhali wal akhiratu khairu lahira ita ce mafi alkhairi duk abin da za a baka na duniya na lahira shine mai shi malamai masu hankali ke cewa an adam in ba wauta ɗan adam ba da rashin rabuwar ɗan adam kaddara a ce yau duniya gidan zinariya ce da rubutu da zabar jadi amma lahira gidan bakin karihi ne da tagulla kunne ne yi ga mai hankali wancan wanda yake da wama na abu diyan da bai na mako kuma dai abin kishiyar haka ne ita lahira ita ce khairu sa'in menene na lahira ya yi ko mene kuma wafuka kuma aka baka har abada ne mai wanzuwa ne bai yake amma duniya kuma tashi hankalin duniya da dan adam bai ji ne a jiki in iko ne tashin hankalin shi hamar da yake ya za a yi hamar da yake wannan mulkin kai kuci wannan kaɗaya shi jaraba wannan kaɗaya shi jaraba ya za a yi idin ne nan ya ga wannan ya fike wannan ya ma wannan shari ya za a yi kun mulkin shi zarna ya ƙarya ya sharri ya kake kurin muke shi zama wannan kaɗai shi bala'i in duke ce ba ma kake ya za a yi kata ya rage ta kawo duk yadda za a yi a buga nan a buga nan tashin hankalinka kaka wani gari ka koma talaka eh ma maka kenan kana gudun ka aje talauci same ka ba kana gudun haka duk abin da kake gaggawa wanda kai ne kana shi tashi hankali kenan an menene domin yanke zai ko menene shi tashi hankalin duniya mata wal akhiratu khairun lahira sai mai alkhairi kuma wa abqa take wanzuwa har abada kenan abinda aka baka a lahira shine har abada ita mun hayatul duniya fil akhirati illa mata rayuwar duniya duk yawarta duk abinda dan kuntun jin dadi ne ga mallan lahira wata ruwa don sarasa muke cewa cikin sayar musulun yake cewa wallahi malhayatu duniya fil akhirati illa kama yakmisu ahadu ahadu sabahu fil yam falanzu madarij amma zan yake cewa na rantsi da Allah annan ke rantsuwa da Allah cikin sayar musulun cikin sayar musulun yace na rantsi da Allah dukkan rayuwar duniya gaba daya aka gama ta da lahira akan lahira yace kamar yanda kasar ɗayan ku za shi teku ya tsoma yatsa a cikin teku ya zago yatsa shi mai rage ma teku da da kuna mu haka yake duk jin daɗin duniya lahira a kan lahira kamar ka tsoma yatsa ka ne a cikin teku kan yamma an zagu gami haka mukan da nan ruwa ta taima musulun da na sanar sanarwa duk zai ganta kan cewa za gano da abin haka yake a kan lahira mazarkewar labari za a ɗauko wanda ya kowa jin daɗin duniya a duniya gaba da kaf tun warko har ƙarshe za a ɗauko ɗan wuta amma a duniya ya yi kowa morewa mazarka za a ɗauko shi annabci za a ɗauko shi allah ba da umarni a tsoma shi tsomawa guda gidan wuta a hudu shi ba a take ba tsoma kun hudu shi kun hudu shi ta mai tambaya ya bi na adam hal ra'ayta khairan qad sai ce la wallahi ya rabu ma ra'aytu khairan qab sai ya dan adam ka taba gamuwa da alkhairi a rayuwarka sai ya gama da rantsuwa da girna rantsi da Allah Allah ban taba gama alkhairi ko daya duk jin dadin mare wanda ya tsomawa daya ya mance gaba daya kuma can zai koma can zai zama wani tsoma ya tura ku da shi haka yace za a ɗauko shi kuma cikin wanda ya ci ta shiga aljanna amma ya kowa matsala a duniya problem ya kowa matsala a duniya ba kudin ga rashin lafiya problem na duniya ya kowa matsala a duniya ya raya cikin wahala amma da imanin shi wahala duniya ba ta tashi barin hanya zala ce za a ɗauko shi shi kuma a sa shi gidan aljanna tsomawa ɗaya sawa ɗaya a hudo shi yabi na adam hal ra'ayta busan qat ya dan adam ka taba gamuwa da matsala da bala'i a rayuwarka sai ce la wallahi ya rabb ma ra'ayta busan qat yace na rantsa da Allah ya ubangiji bin taba gamuwa da matsala ba tunda nake ya mance kuma tan zai koma daga ɗan uwa kada matsalar duniya ta saka bar hanya ɗan uwa a yau da yawa da yawa cikin mutane wai ba sa son magana ma a ce wani haramu ne wai don ka bata wasu rayuwa ba su sanar da kaza haramu ne ta kama ko matsala za ka samu problem ka ce ba a kaza ba a kaza bibi za mu ci ya za wata rayuwa za a yi sai ga wannan wai wannan rayuwa guntuwa wanda yake karewa kuma dole ne ta kare ta yi ko biya ta kare ta ka mai hankali wallahi ba da kai ya yarda duk mai hankali kakka yarda matsalar duniya ta kabar hanya wallahi duniyar duniya ta kalima da imaninka amma wanda idan ka kuskure dalilin jin daɗin duniya wanda za ka wahala kuma daɗin ya ƙare kuma ka mutu dole Allah cika mata imani da haka Allah ya ce wa ma'utitu min shay duk irin abin da aka ba ku fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha jin daɗi ne na bakin rayuwar duniya kuma kawace ta duniya wa ma'in da la khairun mu'abqa amma abin da yake wajen Allah shine mai alkhairi akan na duniya kuma wa abqa shine mai wanzuwa afala ta'qilun shin babu a cikin hankali Allah ta mutum mata hankali ci gaba أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين
Allah ce a faman wa'adna wa'adan hasana huwa laqi shi uwa wanda muka mai alƙawari kyakkyawan alƙawari na aljanna irin alƙawari da Allah ya wa masu imani a ranar lahira alƙawari na samun ni'imar Allah irin wannan alƙawshin wanda muka ma irin wannan alƙawari kuma alƙawari kyakkyawa kun fa wallahi tabbas zai game da wannan alkawari na Allah don Allah bai canza alkawari abinda ya ce zai bada zai bada tun wanda muka ma wannan alkawari zai zo daidai kamar mata'anahu mata alhayatun duniya wanda za mu ji yadda shi daɗi gwalgwadon jin daɗin duniya a duniya bakinta kenan sun mahuwa yawon ƙiyamatin al-musarin kuma gobe ƙiyama a nan duniya ɗan ta more ne zai ji daɗi ya more ya abin da ya ga dama amma a lahira iya daga cikin yan wuta sun zo ɗaya ga wanda yake mai imani ne ba su zama ɗaya magana kenan Allah kiyaye ci gaba
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون
wa'anan Allah subhanahu wata'ala iya bayyanar mana da yadda yake kumiyatar da waɗanda aka bauta tama da wanda suka yi bautar da gwada masu gajiyawarsu a hinin kiyama kudu shi ne Allah ce wayo mai yunadihi ranar da Allah zai kirayi waɗannan mushrikai kanan Allah yana zargin kafirai masu kira sunan Allah ranar da za mu kiraye su Allah zai kiraye su fa yaqul ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ina abin da kuka gama ni da su kuka ba su haƙƙi na wani kuke riyawa su ma suna da haƙƙi irin nawa mutum na daga cewa walakadi shi itumuna furada kama ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون حسبوا أنا الله دي يكون يتري بقى انتهى وما سبوا ترى ونن الله رجل ainihin kiyama Allah ce ga kudin dai wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra to ga kudin yau a duniya kun kama wasu kowa kama nashi yau dai kowa ta kan shi kadai yazo mini kamar da can da na halice ku kadai kuka samu ko duniya ku kadai ba ta da wani abun bauta ba yau gashi kun zo mini ku kadai wa tarakatum ma khawalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka baku a duniya kun bar shi kowa yi ma'ala shi kadai ba mata ba da ba dukiya ba duk matsayi gaba da kowa bane yau shi kadai zai shiga Allah ce duk abin da muka baku kun bar shi wala azhurikum yace wannan abu wa ma nara ma akun tuba kun zuza mutum wanda kuke cewa a duniya su za su muku ceto yau ina suke amma nara ma akun tuba kun zuza mutum wanda kuke riya a duniya ina suke a yau laƙar taƙata bai na ku duk wata alaƙa ta ku ta tsari a duniya ku kan ku alahira babu ita wadanda an ku makuntun ta zurmun damar da kuke ƙarya ce babu shi yau wannan mutum za a kwale shi ga ba wata madogara in wa nawa da ana hudi ne a rubuce ko a ce a shirya yau nawa kake ga malami irin waɗannan malamai irin wannan masu wani aƙidu wanda da ana hudi labarin kana kalle shi iya ji iya kana ji kana gani iya magana wanda shi gudu mun iya cewa mu ina duk mabiyin mu gaba daya ko me suka yi ya sun shiga aljanna ba su ba shiga wuta dole ne mu ko gashi ana kalle shi da titi da ana ga labari da ku ga sanan dai hukumar an kamisu an kare da ana ga abu ne a rubuce su kurin haka damun haka yake a rubuce damuwa wasu masu dabara ne ba su so masu hankali su gano yanzu ba haka bane ba abin haka yake a rubuce wallahi a rubuce da ma'alittar haka yake da zai allah ka zamani wasu su hutu su hutu kuma allah ya abin ko ina ya kowa gani haka su hutu kuma ƙarya ce ƙarya zai wa shi kai shi suka shi shi kashe mai da garanti ba zai ma wani garanti kan ya ce da yaudara ce din yaudara shi da addini ne sai yaudara mutane kur shi tsoron Allah ne wallahi amma a karan kanshi ka kariya ce kai zaka Allah da ka ba wani wai wai wai an kare duk mun biye mu kun an kana ne kariya ce kenan Allah ya ce wa'annan mutane idan Allah ya musu wannan magana أين شركائي الذين كنتم تزعمون إنا أبو كان تاري التوا والكتي رياوا الدنيا سوما سنة حق بوتا أين سكي قال الذين حق عليهم القول ربنا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول وإلا kalma ta azaba ta tabbata kansu na shugabannin na bata masu kira zuwa ga bata a wannan hali za su ce rabbana هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا أي أمس ذرقي سبت الدبايا معنا تسي يا أبنجي وإنن دمك بتد سوء أي موما من بتد سوء باي موما بتا كدام بتشي نبو بتشي دام بتشي جاب بتشي سكت هداري كدام با وزمنو غرا دام شلميني ba wata madogara kai kami da kuka tsaye daman halakaku ne kami ya mu je dama suka ce Allah nan suna ishara ga wannan babiyarsu wanda suka bi su ba wata madogara komi mun halakar da su kamar dama mu muka halaka kuma yanzu domin suna guje ma wannan a kama su da lahin wannan ko su ne mana madansu ya Allah tabarra'a na ilaika ma kunna iyana abdu Allah mu wani wannan ba ruwanmu da su ba ruwanmu da su dan ba mu suke suka ba ba ba mu suka bauta ba wurin da ban suka ji wanda kenan kaga wanda ake bi ne za su kubuce wa suka neman nesa a raba su da waɗancan mabiya nasu kenan kaga anan kai kai kanka idan anan duniya ka bi shi gobe kiyama zai nemi rabba shi ba kai da ya ta kanka shi ba dama batacce ne zai tabbatar dama batacce ne kabi su bina ginin ba abin da zai maka shi ma batacce ne ka bi shi haka ba abin da zai na maka haka zai neman rabuwa da ku ya dace gaba
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن أنهم كانوا يهتدون
الله يجي ويوم ينادي وقيل ادعوا شركاءكم ادعوا شركاءكم ذا يجي إذن suna cikin halin azaba Allah ka mata da lahi na kiran wani Allah ko bautar wani Allah za ce to yanzu ku kirayi wannan abin da kuke bauta ta mu wanda ba Allah ba iyawa za su iya muku wani abu fada'ahu za su rika neman kiransu da neman su an wana masu wani abu su musu wani amfani na hudarsu da cikin halin suke ciki lati za su yi wannan kira falam yastajibu lahu ba sa amsa ba su damar amsa ba sa iya biya musu bukata ba su amsa musu ba kiran nasu wala wala azab ga azaba gadan-gadan ta tabbata gare su lau annahum kanu yahtadun yanzu ka su zaman guri da ma a duniya sai shirya ta baci a lahira an kare yanzu bayan ganin azaba su yi tsamo tsamcin azabar Allah za ta ga buri da ma a duniya sun fi shirya ta Allah Allah kenan a can ba su ba ba kuma nan kiyama ba damar shirya bayan a can baka ta ba wai mu na dihi ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون
ويوم يناديهم ranar da za a kiraye su fayakulu ma za a jamtun mursali yanzu ga shi sai nan sun ki ba ku ba su wasu ina mun komi za tambaye su wata irin amsa kuka ba manzanni na Allah da suka je suka kira wata amsa kuka ba su fa amiyat alaihim anba'u a ranar ba wasu hujja ba su da abun hujja dan musu ba ba su da wani abun hujja za ta kawo amsa domin ba su bar manzannin Allah amsa kware ba kidan ba su da abin faɗi haka duk wani hujja ta ɓace musu formulari ta alu ba mai tambaye ba ta tambaye juna kowa ta kan shi wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtum mursalin ranar da kira su wata amsa kuka ba manzanni na Allah fa amita alaihim an ba duk wani hujja abin wani ya ɓace musu formulari ta alu ba sa tambaye juna kowa ta kan shi فأما من تاب فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين هو سنر الله cikin littafin shi duk abin da ka na bayani ga sakamakon masu bin wani Allah ga sakamakon masu kallon kaza da abin da ake kawowa tana zikira ne tunatarwa ne don ka gyara ga halin da za ka shiga idan ba gyara ba ka shi ne bashiran wa nazira a baka labari idan ka bi ga sakamako da Allah zai baka amma ka gargaɗi gargaɗiya ga halin da za ka shiga idan da gani ma ka gyara ka koma ga Allah in wa babu laihi dan wanda ake cewa Allah subhanahu wataala yana gafarta dukkan laihi banda shirka ita ma shirka idan baka tuba bane ba a gane ita shirka kanta an ka tuwo shi kenan ma da ake magana an aka mutu ne ana laihi Allah in ya so sai ya gafarta maka amma ita shirka Allah bai gafartawa idan ka koma ga Allah da ita amma ko shirka kai da Allah wa in ka tuba shi kenan an karewa an goge ta wuta ta cuma kamar an kare yace dan haka duwan bayani da ya gabata fa'an mamanta ba wa amana wa amina saliha dunwan amma wanda ya tuba ya yi imani na gaskiya ya yi aiki aiki na gari kashi ya tuba daga sakarci daga ɓanna amma mace kurmin zama yi mamman a tauba a taib wanda mana a hunjo allah ya jokoki ya sama iyaka kada tsallaka ga shirka ga kawunci ga zina ga shagiya duk abin da Allah ya hana ga zina ya ma hudu ya ma haddi kakka shiga sai shiga ya tura kai kawada sai ka taɓa wani me a tayi mana raji wanda ya dawo daga inda aka hana shi shi a tauba kenan ya dawo zuwa ga ina zuwa ga inda Allah ce kenan duk abin da aka ambata wanda ya tuba mana ya koma zuwa ga Allah ya gyara imanin shi kuma wa amila salihan yayi aiki nazar wanda Allah ke so to na fa'asa an yakuna min wannan shine ake watar zai shiga zai zama to daga cikin masu rabo gobe kiyama Allah sama da masu rabo ci gaba wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum سبحانه وتعالى عما يشركون ɗan wa'ana Allah subhanahu wa ta'ala iya bayyana mana da yadda ya kaɗaita da kai yadda ke tasarrufin halittar shi abin da ya ga dama ke yi iya bayyana mana da yadda yake tafarruti abin da ya so ke yi ba mai shiga lamarin shi ko mala'ika ko wani annabi ko waye ba wani wanda ya shiga lamarin Allah abin da ya so ke yi cikin bayan shi yace wa rabbuka yakhluqu ma sha wa yaqta ubangiji ka mana Allah ya khalqu ma sha wa yaqta Allah shi ke halittar abin da ya so abin da ya so in menene dabba ce kwari ne in menene abin da ya so ke halitta sai ka tsaka wani kwarin ma aka kita numan mu da ne ba ta ba kwarin ma ya sabo ko da san ba na da kwari sabo ba ta ba kwari ne inda na boye na ga ja ka wata sabon fadaci sabo ne ba ta ba ba ta halitta ce ko ba ta ba a duniya ba taba ganin ta ba ya nan a na'ura kaga wannan sabuwar ce shi ne mahalicin kanshi shi ke halitta abin da ya so kuma ya khatar ya zaɓi abin da yake so ne ba mai shiga lamarin shi ya halitta abin da yake so kuma ya zaɓi abin da yake so ma kana da wani khira ba bayi ba su da zaɓi nasu ba ba su da nasu abin da ya so ke yi makana da wani khira ba su da wani zaɓi bayi shi ke abin da so subhanallah wa ta'ala amma shirku da haka Allah ya tsarkaka ya girmama game da duk abin da suke gama Allah shi in menene bai kai ba Allah ya hikarin haka wa rabbuka ya'lam wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun huwa Allah وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وفي ال- والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
wa rabbuka ya'lam ma tukinnu suduruhum wa ma yulanun Allah ubangijin bayi ya san abin da kowa ya boye bai wani ba shi kadai sani duk duniya ba mu sa maka wata na'ura ya dan me kake nufi duk duniya ba wani mai ilimi ko wani boka ko waye ya ga maka abin da kake rubuta ba mai ga maka amma Allah ya san abin da zuciya ta boye haka wa mayu da nun da abin da suka bayyana a wajen Allah duk daya ita huwa Allah shi ne magana shi ne wa Allah kuma na Allah la ilaha illa hu babu abin bauta da gaskiyar shi lahu alhamd fi al-ula wal akhirah Allah shike da haƙƙin yabo cikin sanda a yabe shi dadi ko wuya duniyar lahira wala hukum kuma Allah komi shi ke zata da kayan shi hukumci gaba ne a hannun Allah yake abin da ya so ke yi kuma wani turja'un kowa zai kare za ku koma zuwa gare shi zuwa ga Allah Allah kai mu da imani ya ce gaba
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون na'am qul in wajibna mu cikin bayanin Allah subhanahu wataala shike tasarrufi yadda ya ga lamar hadisi shi abin da ya so ke yi ba mai shiga lamarin shi yake ba ku misali kun kuna gani a gaban ku yace qul ka gaya musu أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون كتبت كما labari yau inda Allah zai kaddara ja'alallahu alaikum ne samada zai sa duniya kullun duhu ne duniya gaba daya duhu za yi an kashe wutar kuma ce haka za a haƙi yama ba wata ɗaya wata duka ba duhu ba ba duhu kwanan awa biyu da hudu ha abada ce haka za yi kullun duhu za yi ya ce idan allah kaddar haka man ilahun gairun da cikin bidiya ka tafi duniya gaba daya wani abun bauta ne wanda zai zo muku da haske ku ga haske ku ga warai waye zai muku akwai babu Allah ke ɗan uwa wannan abu ne ga duk mai hankali girma Allah subhanahu wa ta'ala wannan babu wata ci gaban duniya da aka yi wata ƙasa ko wasu masu ilimi wanda har yau ba su farawa ma ya rana za ta ƙara ko ta rage mai gawa da nawa ne a ba ku kaza a ba su wani kaza na garin kuma ne ya shi ku badani matsalar wuta ta shi kura wannan ta ɗan awoyi ne su ɗan kama ku ɗan haske ɗan kaɗan ka gaba ki bukatar ka wannan da ba haska duk duniya rana duk duniya da ba kowa kuma fara ba bi fara kuma ba koɗi kuma abin da ake nema ka bude mishi ka yi abin da yake so ya ce wannan wani abu ne wanda Allah ke ko za mu gaishiya wa duniya gaba daya kowa dole ta kaka bawa ne na Allah bai da mu shiga da faran Allah wani tambaya ce amsa ta dole a sai Allah ba idan Allah ya kaddara mu duniya gaba daya kullun da za yi har tashin kiyama man ilahun gairullah wani abun bauta ne wanda ba Allah ba ya ce kun bidiya zai zo ku da haske ba ya ce afala sautin wani ba mu ce abin da ya yi muna ana shi hankalinmu mu shura maganar Allah mu yi tafakkun cikin ta Allah samu cikin masu tunani me ce kuma gaba قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه afala tubsirun
yanzu an kare magana in dare ne kullum amsa dai an san ba mai iyawa lokaci kira ala kira da insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته